بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فيما يورث الحفظ وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل العذاب وصلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ
فصل فيما يورث الحفظ rabewa baina ma mawba wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shine fasali na daf da ƙarshe wanda daga wannan sai na ƙarshe to zai tattauna game da abin da ya shafi fi ma yurisul hifza cikin abubuwan da suke gadarwa mutum karfin hadda ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mutum sauƙin hadda da kuma rikewa abu idan ya haddace wannan zai baka rakanin duka a cikin wannan fasali don ka kula da kyau ka rike su inda kana so ka haddace littafin sahihul bukhari kana so ka haddace littafin almudawwar kubra kana so ka haddace littafin al'ummu kana so ka haddace littafin almuguni na ibnu gudama kana so ka haddace sauran littattafai na sunna to idan ka ɗauki shawara ta malam to alaƙalli ko baka haddace su ba duka za ka haddace ka so mafi tsoka cikinsu ce wa akuwa asbabil hifzi mafi ƙarfi daga cikin sabubba na haddacewa abu na tabbatar da abu a cikin zuciya da ƙwaƙwalwa mafi ƙarfinsu shine aljidduwar muwazabatu aljiddu ƙoƙari mutum ya zamanto ya baza makokarin shi wajen karatu yawan yi yawan yi walmuwazabatu da kuma dawwama akan karatu din na cewa mun gane da kyau wato na cewa da gwanan cewa da takurawa da hana ido barci wannan shi yake sawa abu ya tabbata a cikin kwakwalwarka duk wani lakani da za a baka in dai babu aljiddu wal muwazabatu a tattare da kai ko to zai zamanto ana share maka hanya ne amma kuma ka daina binta amma in ya zamanto kana kokari ka tashi cikin dare ka hana idan ka barci da rana ka yi iyakacin kokarinka to sai ya zamanto wato cikin ɗan lokaci kankane allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta ka haddar da za ka yi ta mamaki a cikinta mutane da yawa za a ga cewa su Allah ta'ala ya ba su kaifin kwakwalwa amma kuma ba sa karatu sai da mutu suna ta mamakinka saboda yau da gobe da aka ce mai karar sabulun wanza mai ce haka ne duk wanda zai raka ɗaukan abu ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ko baiti ɗai ɗai za ka dinga haddacewa a kullum idan ka ɗauki wata guda kana ka haddace baiti ashirin ba alhamis da juma'a ka sa a ciki za ga cewa idan ka shekara guda kana baiti ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya banda alhamishi da juma za ga ka haddace littafin da ya fi girman littafin baikuniya da littafin almanzuma wanda muka karanta ta imamu sa'idi da littafin ta'iyya ta al'imamu abu isa al-ilberi littattafan nan guda uku dukkaninsu ba su kai ba baiti 200 kai kama har littafin ha'iya ta yi muna abi dawud idan ka hada su duka ba za su kai ba a shekara guda ka raka haddace a baiti daidai a ranakin karatu a shekara guda dukan su ya ka buge su a wata goma sha biyu to wannan idan mutum ya haddace wannan kai har ma littafin lamiya ta shekul islam ibn taimiyya duka ba za su kai baiti ɗari biyu ba waɗannan guda biyu su talatin da wani abu ne duka ba su kai baiti saba'in ba littafin lamiya ta shekul islam ta baiti goma sha shida ne idan ka hada ta da littafin ta'iyya ta abu isa haka ɗari da sha biyar ne ga saba'in ga sha shida ga sha biyar za mu ga cewa sun ba da baiti ɗari biyu da ɗaya to kuma shi kuma watanni goma sha biyu ne muke da ishirin ishirin sau goma sha biyu ɗari biyu da arba'in za ta baka kaga cewa wajen sai ka haddace littafi biyar a shekara guda ƙananan na manzumat idan ka so ka sa littafin mulhatul irabi a shekara guda za ka fi sama da rabinta ga kaɗan kaɗan ɗin nan kaɗan kaɗan ita take sawa mutum ya zamanto ya zama gwani ba wai kwasa da yawa ba in littafin hadisi daidai za ka dinga haddacewa idan ka shekara biyu kana yi ka haddace adadin hadisan da suke cikin littafin umdatul ahkami a hadisi daidai idan kana haddacewa saboda bata wuce hadisi 500 ba mun gane da kyau waɗansu nusakh din kaga cewa cikin ɗan lokaci kankane kayi ka kwashi karatun da mutane za su yi ta mamaki a kanka to shine aljiddu wal muwazabatu suna taka rawar a zo a gani wajen hadda sannan kuma wata qalilu da gizai da karamta abinci kada mutum ya yawaita cin abinci da yawa idan ya zamanto da kowane lokaci ka zama irin kaza sai tsatsaga duk inda ka zauna aka kawo abinci zaka ci in ka ji ba guri ma za ka samu wata cungwam da sauransu wanda za ta sa da ya kaɗan ji dai cikin naka ya ɗan ragu za ka yi ta amfani da wannan aka maka magana ka ce so kake in kai wata ɗaya a ganka kamar an turke ka ɗalibin ilimi ba so a ce an turke shi wa salatul lail sannan kuma ya mullaili mutum ya tashi cikin dare ya yi sallah ta nafila raka'a biyu ce raka'a hudu ce raka'a shida ce ya yi shafa'i da wutiri to wannan yana ɗaya daga cikin sabuba waɗanda za su taimaka mishi wajen abin da ya shafi hadda mai kyau wa ƙira'atul ƙur'ani min asbabil hifzi malam ya ce karatun alƙur'ani ɗan uwa mu ƙara gode wa Allah ta'ala da ya sa muka ɗan san wani abu a cikin alƙur'ani karatun alƙur'ani yana daga ɗaya daga cikin sabuba waɗanda suke sawa mutum ya zamanto ya haddace waɗansu abubuwa idan ka haddace alkur'ani sai ka ce kuma kana so ka haddace waɗansu abubuwa to haddar waɗannan abubuwan za ta zo maka da sauƙi sama da wanda shi bai haddace alkur'ani ba yana daga cikin mafi ƙarfin sabubba waɗanda suke taimakawa mutum wajen hadda shine karatun alkur'ani ka haddace alkur'ani kana karanta shi ana alleli wa ana annahar to dole idan ka sa abu gaba kuma ka ga cewa ka ci nasara akan shi amma in ya zamanto ka yi watsi da alkur'ani ba ruwanka da alkur'ani ka haddace shi amma ba ka son karanta shi hal ma ta kake na yara ne alkur'ani to sai ka je ka rungumi kayan na manya kuma ka kasa doka amma in kana karatun alkur'ani dare da rana kuma kai karatu ka sa gaba za ka haddace waɗansu haddace sai ga cikin ɗan lokaci gangane Allah ta'ala ya sa ka haddace su za ka haddace waɗansu abiyati cikin ɗan lokaci gangane za ka ji an ce ma ga wani ya haddace manzumar da ta kai manzuma talatin wanda kowata manzuma kuma baiti dubu ce abin da yake kan shi sama da baiti dubu talatin yake kan shi da ya haddace amma kafin ya shiga wannan hadda-haddan wannan sai da ya haddace alkur'ani al'imamu shankiri lokacin da ya haddace alkur'ani yana so zai shiga gwagwarmaya ta ilimi sai da ya haddace baiti dubu goma sha biyu a lokacin yana so ne zai fara karatu bai ce dubu goma sha biyu ya haddace wanda suke magana a bangaren larabci da sauransu amma ana nan ana nan al'imamu shingirdi sai da ya rufe kawa in yi kamai tambaya ta kalma ta larabci in ya ce maka bai santa ba to kowane irin kamusu za ka je ka leka na duniya ba za ka samu wannan kalma ɗin saboda an tsaya an karantu to amma mu gaugawa da son suna da sauransu sai su hana mu yi karatu na'am
قيل ليس الشيء أزيد أزيد للحفظ من قراءة القرآن نذرا وقراءة القرآن نذرا أفضل قيل aka ce malamai suka ce laisa shekun aziyada lil hifzi min qira'atil qur'ani nazaran babu wani abu wanda yake ƙara wa mutum kwarin hadda sama da karatun alqur'ani yana kallo ka ɗauki alkur'ani ka dinga takara in kana so don abin da za ka haddace ya dinga ƙwari shine ka dinga takara ta alkur'ani kafin ka yi tilawa za ka yi tilawar izubi ne ɗauki wannan izubiyan a takarra kana kallo ka yi wannan izubi sannan kuma ka zo ka ce za ka yi shi za ka ji daɗin shi da tafshin shi da kyau sannan kuma in kana so bayan ka gama ce za ka yi harar wani littafi ka gani sai ga cewa abin yana zo maka da sauki a kullum in kana tilawa ta izu biyar bayan ka gama tilawa ta izu biyar mukaddara kana yin minti arba'in ƙara minti goma a kai da ita kuma wannan minti goma za ka dinga karanta wani littafi ne kawai bayan ka yi tilawa ta minti arba'in akwai waɗansu baiti guda ɗari kullum za ka raka haddasu za ka raka tilawarsu bayan ka gama tilawar ka ta alƙur'ani to akwai tilawar abiyati da za ka yi bayan ka gama tilawar ka ta alƙur'ani akwai tilawar hadisi imma hadisi goma imma hadisi biyar imma hadisi uku gwalgwadon yadda ka isko dogayen hadisai da kuma adadin safahohi in kullum safaha biyu za ka raka hadda za ka raka tilawata sai da manto kana yi kana ƙara gogewa ne kana yi kana ƙara gogewa sai ga cewa wata ran kayi har da safaha sama da goma sha biyar wata ran za ka kayi tilawa sama da safaha ashirin har ka kai cewa wani littafin guda ma rana guda kake wariya ta karatun hadisi kawai da aka fara tun daga farko qala shaykhul imam al hafiz fulan wa fulan ibn fulan kaza babu qaulillahi ta'ala kawai ka shiga karatu eh gashi a ce wani shi ba qur'ani bane yake karanta yanzu ba to kaga ya an ci gaba wa qira'atul qur'ani nazaran afdalu malam yace karatun alqur'ani mutun ya dinga yin shi ta karasa ta karata alqur'ani afdalu ita ce tafi sama da yin tilawa ka dinga ɗaukan alkur'ani in ka je ka gurin an gayyace ka wata sabka ce an daddamka muku takarra kowa izu biyu an bashi to idan aka baka naka ba wai gwaninta ba ce ka rike karka a kala kallo kana ya fi lada sama da a ce ka rufe shi ka ajiye shi irin wannan wannan wata baiwa ce mai girma Allah ya maka akwai waɗanda suke so su kallaci alkur'ani da idansu amma Allah ta'ala ya amshe idan waɗansu dattijan suna so su kallaci alkur'anin su karanta saboda yana ƙara hasken ido yana ƙara nagarta ta ido sai ya zamanto idan ka kana ƙara kwanaki amma kuma idan yana nan kana kallo waɗansu daga cikin sa'anninka wanda ba sa kallon alkur'ani sai ga cewa tun da wuri Allah ya amshe idansu to karatun alkur'ani ana kallo ya fi lada sama da yin shi tilawa an gane da kyau kuma wani ba shi yake nuni akan cewa ba kuma yanzu a yi laraba ka zo ka da takaralka in za ka kama guri ka bude ce an ce ya fi lada wannan kuma mutane su ce baka da haddade shi yasa eh kowane guri da nashi amin me ake cewa kowane kowata allazi da nata amin ko to shi kenan shi ma yanzu kowane guri da abin da ya dace da shi in ana takara aka baka karkace tilawa za ka yi in ana tilawa aka baka karkace takara za ka yi dan sai mutane su dinga tuhumar ka kuma نعم ورأى شداد بن حكيم بعض إخوانه في المنام بعد وفاته فقال أي شيء وجدته أنفع قال قراءة القرآن نذرا نعم ورأى شداد بن حكيم شداد بن حكيم الله تعالى يقال يدادش ورأى بعض إخوانه يا غشاشي daga cikin ‘yan uwan shi’ fil manami a mafalki ba da wafatihi bayan rasuwar shi wannan dan uwan nasa wani daga cikin yan uwan shi bayan rasuwar shi wannan dan uwan nashi shaddadu bin hakim yayi mafalkin sa irin a yanzu dai wani daga cikin abokananku wani daga cikin dan uwa bayan ya koma ga Allah kawai a cikin mahalki ka ganshi hal ku yi ta tabawa da shi ku yi ta hira da shi ya baka waɗansu labarai masu daɗi ya ka tashi kaga ashe ya mutu to shi ma ya ga wani shashe daga cikin yan uwansa a mafalki bayan rasuwar wannan dan uwan nashi faqala sai ya ce da shi ayyu shay'in wajadtahu anfa wani abu ka samu a lahira wanda ya zama shine mafi amfani a wajenka wani abu ka samu daga cikin ladadduka ayyukan da ka aikata na duniya na alkhairi wanda ka fi cin moriyarsa qala qira'atul qur'ani nazaran ya ce karatun alkur'ani da na yi sa da takara takarar da na yawaita yi a cikin alkur'ani a duniya na ga ladanta ya fi kowane aiki da na yi yawa na ci muryar takara ya gaya mishi to wannan yan uwa mu gane takara tana da muhimmanci musamman wannan watan da za mu tunkara mai albarka ba wani aiki da ya kamata a ce mu shagaltar da kanmu shi kamar karatun alkur'ani saboda wata ne wanda aka saukar da alkur'ani ba watan da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yake zauwa wajen ma'aiki su yi bitar alkur'ani sai a wannan watan sannan kuma a wannan watan ana so a yi ihya'ul lail bis salawati wa qira'atil qur'an a raya allayali dalare da karatun alkur'ani da salloli na nafilfili idan da baka saba ba tsayuwa kana karanta rubu ɗaya a tsaye to ka yi ƙoƙari tun farkon dare na watan ramadana ka fara jarraba haka nan yan raka'a hudu za ka yi da izu ɗaya mun gane da kyau raka'a hudu ka yi ta da izu ɗaya rubu-rubu ko yan raka'a takwas za ka yi da izu biyu ka yi wannan ƙoƙarin a kullum kawai ka sama wa kanka waɗansu adadi na mintuna ko adadi na awa wanda za ka dinga ganawa da ubangiji ta hanyar karatun alkur'ani a cikin sallah wannan zai sa imani da nagarta da takawa ta ƙara tabbata a cikin zuciyarka sama da abin da kake da kafin ka shiga ramadana sai ya zama to ramadana ya fita ka samu guzuri mai yawa ka samu jari mai yawa na kiyayewa dokoki na allah da wankewa zuciya da kuma sikelinka na awo ka cika shi da ayyuka na alkhairai wannan haka ya kamata karatun alkur'ani ana kallo daga cikin malamai a kowanda idan ramadana ya shiga duk wani karatu da yake ajiye shi yake a gefe kawai sai alkur'ani duk wata ibada mai girma ajiye ta ake a gefe watan alkur'ani ne saboda dama Allah ce sharu ramadana allazi unzila fihi alkur'ani da haka mu yi ƙoƙari mu yi amfani da damar mu ba lalle ba ne don mu yi wannan wata na ramadan ɗin tare da mu Allah ya sa muna daga cikin rayayyu aka yi wannan watan tare da mu ba lalle ba ne a ce baɗi da mu za a yi shi mun gane da kyau yawwa na'am ويقول عند رفع الكتاب بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لا بدين ودهر الداهرين نعم ويقول عند رفع الكتاب سننكما طالب علمي ya dinga faɗar wannan addu'a lokacin da zai ɗauki littafin da zai karanta idan za ka ɗauki littafi ka karanta shi yana ajiye za ka yi muraja ku sai ka ce bismillahi zan ɗauki wannan littafin leƙa ina mai neman taimako da sunan allah allah ya taga zamun ya dafa min cikin karatun wannan nawa ya zamanto mai sauƙi ne wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan tawaya walhamdulillahi godiya ta tabbata ga sarki Allah wala ilaha illallahu ba wani abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah wallahu akbar ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mafi girma akan dukkan waɗansu masu girma wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala haula babu juyawa ga barin saba wa Allah illa billahi face sai da kariya ta ubangiji wala quwwata sannan kuma babu ƙarfi akan yi wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala biyayya illa billahi face sai da taimakon Ubangiji al'aliyi maɗaukakin sarki al'azimi wanda yake mai girma al'azizi mabuwayin sarki al'alimi sarki wanda yake cikakken masani game da abubuwan da suke ɓoye tamkar abubuwan da suke bayyane adada kulli harfin kutiba adadin dukkan haruffan da aka rubuta su tun daga farkon duniya adadin dukkan haruffan da aka rubuta su a cikin takardu da alluna da sauransu wa yuktabu sannan kuma adadin dukkan haruffan da za a rubuta nan gaba abadal abidina har abadan abadada wa daharar dahirina tsawon zamanin waɗanda za su rayu a cikin zamunna gabaki ɗaya na faɗi wannan addu'ar mun gane da kyau wa yuktab haka ne ko mu yaya mana nan yawwa malam usman yawwa rufa ce yawwa rufa ce ko na'am
ويقول بعد كل مكتوبة آمنت بعد كل مكتوبة بعد كل مكتوبة ويقول بعد كل مكتوبة آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه رحمة بالعالمين نعم ويقول بعد كل مكتوبة سننكم ينا فدر ونن الدعاء bayan kowace sallah wanda take abal fardantawa a kan shi yana cewa amantu billahi na ba da gaskiya da sarki Allah alwahidi makaɗaicin sarki wanda ba shi da na biyu al'ahadi ɗaya-ɗayan sarki wanda ba shi da soba alhaɗi sarki wanda yake na gaskiya sarki wanda yake matabbacin sarki wanda baya gushewa wahdahu shi kadai yake la sharika lahu baya da abokin tarayya wa kafartu bima siwahu na kafirce da dukkan waɗansu ababen bautawa da bayin Allah suke bautawa na wani Allah na kafirce wa gumaka da duwatsu da dabobi da sauran abubuwan da bayin Allah suke bautawa na wani shi wa yukthiru salata ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ya dinga yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yawaita yin salati ga annabi idan kana so ka cimma burinka nasara ta dinga zamantowa ita ce abokiyar tafiyar ka duk inda ka sa gaba shine ka yawaita salati ga fiyayyen talikai ka yawaita salati ga shugaba farin jakada zaɓaɓɓe cikin zaɓaɓɓu an gane ku ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin sunan na al'imamu tirmidhi ya ga ubayi bin ka'ab lokacin da ubayi bin ka'ab ne ce da shi to ha zai zama to ibada shi ta dare ga baki ɗayanta ya maida ta yin salati ga annabi ya ce yayin nan kwa za a yi maka maganin duk damuwarka duk abin da yake damunka na duniya da na lahira za a maka maganin shi wanda zai maka magani shine ubangijin talikai sannan kuma za a gafarta maka dukkan waɗansu laifuffuka da kake aikatawa yana daga cikin dalilai da za su sa ka samu daraja ka samu saukin hadda shine a ce a wanke kake ba ka da laifi to yawan salati ga annabi zai sa ya zama to an wanke maka laifuffukan da kake aikatawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce waɗanda suka fi kowa kusancin mazauni a wajena a gobe kiyama su ne waɗanda suka fi kowa yawan yi min salati to don haka karanta yi wa annabi salati yana ɗaya daga cikin sabubba da za su sa ka dinga kyalkyali ka dinga haske ka dinga nagarta kullum ka ƙara samun kusanci a wajen Allah mun gane da kyau to shine yace yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa'innahu rahmatun lil'alamin domin haƙiƙa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama rahama ce ga talikai ga baki ɗayansu. Allah ta'ala ce wa ma'ar salnaka illa rahmatan lil'alamin, ba mu turo ka ba face dai ka zamanto rahama ga talikai ga baki ɗaya, muminai da waɗanda ba muminai ba. Na'am.
قال الشافعي رضي الله عنه شكوت إلى وكيع سوء, سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فإن الحفظ فضل من إلهي وفضل الله لا يهدى لعاصي قال الشافعي رضي الله عنه الإمام الشافعي محمد بن إدريس daya daga cikin manya-manyan malaman nan na mazahaba ta musulunci Allah ta'ala ya yarda da shi ya ce شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المآسي فإن الحفظ فضل من إلهي وفضل الله لا يهدى لعاسي yace shakautu ila waki'in yace na kai kukan su a hifzi mummunar haddata na kai kukan hadda wanda take maras kyau zuwa ga malam waki waki ibn al-jarrah ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi al-imamu shafi'i a farkon rayuwarsa ya ce yana haɗuwa da wahala wajen abin da ya shafi hadda idan ya sa abu gaba yana so ya haddace shi sai ya haddace amma kuma hardal wanda take maras kyau yake sai ya je ga wannan malamin nasa waki ibn al-jarrah ya ce ga matsalar da yake haɗuwa da ita a kullum in zai ya hadda hadda ba mai kyau ba yake ya ya kamata a yi ya ba shi lakanin da idan ya yi amfani da shi zai zamanto ya magance wannan hadda tashi maras kyau yana harra mai kyau fa'arshadani ila tarkil ma'asi ya ce fa'arshadani sai malami na waki ibn jarrah ya shiryar da ni zuwa ga daina sabo ya ce da ni in daina sabo in bar saba wa Allah ya ce fa'innal hifza haƙiƙa haddacewa abu fadlun min ilahi wannan fadla ce daga ubangijina fadla ce Allah ta'ala yake bayar da ita ga waɗansu daga cikin bayin shi yu'tihi man yasha'u ko zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim yace to haƙiƙa hadda fadla ce daga ubangijina wa fadlullahi fadla ta ubangiji kwa la yuhda li asi ba a bayar da ita ga mutumin da ya zamanto ya saban Allah ne duk mutumin da ya zamanto yana ta taɓar gada yana lalata yana shantakewa duk yadda yake so da shi ko ba zai samu ba zai gaba yadda yake so wajen hadda sai ya haddace abu ma amma ya ga kawai biya ya neme shi ya rasa shi amma in ya zamanto daidai gwargwado mutum yana yawaita salati ana wanke shi yana wankuwa zuciyar shi tana wankuwa gangan jikin shi yana wankuwa idan ya yi tatas ko to shi kenan ana yin ado sai a gadon ya mishi kyau amma yanzu mutumin da ya kare kwasar kwata kawai yana hutuwa daga kwasar kwata sai ka ba shi shadda ya sa kai ka san ba ta mishi ba kyau irin yadda dan kokowa bayan ya gama iya ci sarauta kawai kaga cewa ba wani wanka ba komai a saka mishi kaya to kaga baya mai kyau kamar yadda wanda ya sha wanka ya yi kwalliya ya yi kwalliya sannan ya sa to ina kuma wanda ya gama kwata ne kwasar kwata ne ya hoto yana wari da sauran suka wa kada komai gari da jamfa tana kasau kasau kace sata kaga ta zai lalata ta za a na sa ta ranka ya daɗi mun gane da kyau to amma in aka yi wanka fa aka shaho mai aka fesa turare aka sa da sai ya gani cewa mutum ta arifu fi wujuhihim nadratan na'im to haka salata annabi yake idan kana yawaita salati to duk wata hadda da za ka yi sai ka ji ta zanzan kamar ka hau sabon moto irin eje din nan ka hau shi kawai ka matsa shi ka ji ba wata matsala komai kamar ka bi sabuwar kurta kawai ka tafi zandar cikin minti biyar minti shida ka isa mun gane da kyau na'am والسواك وشرب العسل وأكل القندل مع السكر وأكل إحدى وعشرين زبيبة أمراء كل يوم على الريق يورث الحفظ ويشفي من كثير من الأمراض والأسقام وأكل ما يقلل البلغم والرطوبات يزيد في الحفظ تاو ما لا يتي والسواك ين أسواك mutum ya zamanto yana dan wankewa bakin shi yin aswaki ko da ba za a ce maka kazami ba in baka yi shi ba to yin shi yana janyowa mutum ya zamanto yana saukin hadda saboda amma kullum ka raka barin bakin ka gajanjan in ka shiga cikin jama'a wani baya so ku zauna tare da shi ma saboda kana magana warin bakin ka yana gumus din nan wani za ga cewa hey ga ya rufe bakin shi da ya ce to sai an ji ku salamu alaikum duk ba ka san ba kai ne ka kama tsalle wannan kin gurin mutum yana magana amma mutane suna sa kansu ƙasa ba wai saboda suna jin kumye shi ba kawai saboda abin da yake fitowa daga bakin nashi bus din nan da yake fitowa akwai wari to yin aswaki mabaharatul lilfami mardatul lirabbi kamar yadda hadith na na Aisha wanda al-Imam nasai Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i ya fitar da shi cikin littafin sa As-Sunan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace asiwaku mabaratun lilfami marbatun lirrabbi mun gane da kyau sannan kuma ya ce wa shirbula asali hakanan wa shirbula asali shan zuma zumuwa idan ya zamanto mutum yana shanta ka samu zumuwa wanda take kalhiyan ba zumuwa da aka mata dabara ba aka cuɗa ta da waɗansu abubuwa zumuwa kawai kalhiyan shan zumuwa kalhiyan yana maganin nika da dama yana maganin ciwon ciki yana maganin hadda yana maganin rashin lafiyoyi da dama kuma yake alaihi salatu wassalamu ya faɗa zumuwa tana ɗaya daga cikin lakaninnukan da idan ka yi amfani da ita allah ta'ala zai baka lafiya wa akal kunduri ma'a sukkar sannan kuma da cin ƙwaro tare da sukari wannan waɗansu suna fassara shi da ƙwaro to amma ka yi amfani da ƙwaro tare da sukari irin dai irin ƙwaro namu na tsamiya da sauransu ka yi amfani da shi wanda ake tawada da shi wannan shi ma yana sawa kwarin hadda irin kaga kwaro in za ka yi rubutu in taddawa ba ta sha ba kwaro baya kyau ko yana sha ko to haka nan kuma in ka yi harda in dai da kwaro ya ga yadda yake kaltin na rubutu yana haske to haka shi ma talawar ka za ta laka haske a ji ka ba dama ce wani cin kwaro yake kwa ce idan hadda ce ko da ta zamna kullum ita ma ta sha kwaro don taddawar da ba kwaro in kai rubutu da ita sha take tana gaggamewa to haka na haddar da ya zama to baka hada ta da cin kwaro ba ba ka samun ta yadda kake su mun gane da kyau sai a dinka hada shi tare da sukari wa akalu ihda wa ishirina zabibatan hamra'a da kuma cin inabi ashirin da ɗaya inabi wanda yake ja mutum ya lissafa inabi guda ashirin da ɗaya kulla yaumin a kowace rana ya dinga cin shi alar riƙi kafin ya sa komi a bakin shi wannan shi ma yurisul hifza yana gadar da harda idan mutum yana so ya haddace abu akwai zabib zabib irin dabino ne ya samu guda 21 kaga baicin zai maka maganin hadda kaga zai maka maganin yunwa ka samu zabib guda 21 ka sha ya ishe ka kawo ruwa za ka sha a wuce matsala wannan ha? yan mana ba da dali ko ya yawa a zabib 21 sun sa baya ko wanda wata ran dabino ɗaya ma ake ba su tsawon yinin guda hadisin jabir ran abdullahi kwarai kwarai mun gane da kyau to cin zabib 21 zabib ja wanda yake da kwai kyawo da nagarta ka lissafa da 21 ka ci shi kafin ka ci komi wannan yana gadar da hadda yana sa maka ya zamanto ka haddace abubuwa da wuri mun gane da kyau wa ya shafi min kasirin min al'amraw sannan kuma cin wannan zabib 21 kafin ka sa komai bakin shika yana warkaswa daga yawa daga cikin cututtuka wal asqam da masassarori yana sawa ya zama to in mutum yana jin masassara a jikin shi to in ya ci da 21 sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya ta dalilin wannan abin da ya amfani da shi to wannan shine ake ce da shi wato al'akhdhu bis sabab yin riko da sababi wannan sababi ne na Allah ta'ala ya baka lafiya amma ba shine mai bada lafiyar ba amma idan kai amfani da shi guda 21 sababi ne wanda zai sa ka zamanto kana hadda amma ba wannan kin bane mai bada hadda din shan zunwa ba ita take bada hadda ba sababi ne na samun hadda mai kyau hakanan cin kwaro ba shi yake bada hadda ba sababi ne na samun haddadin mai kyau wa aklu ma yuqallilul balagama sannan kuma da cin dukkan abin da zai karanta maka majina duk abin da zai zama to ya karanta maka majina wanda shi ma yana yazidu fil hifzi yana dada maka cikin hadda ka dinga amfani da abubuwan da ba za su dinga tara maka majina ba irin al-yabisat kenan abubuwan da suke busassu ne ka dinga yin amfani da su irin cin dabino yana abin da ya shafi ko gurasa da sauransu ba miya da sauransu amma kada ta sha mai da yawa don ya ta sa ka barci kuma shi ka barci a karatu wanda ya gabata mu yi magana akan bai dace ba ɗalibin ilimi ya cika barci kana cika yin barci kuma sai a hau kanka da ka wucewa da ka wucewa da shi ke ne su taka kanka su wuce ka warrubat da kuma cin abubuwan da za su sa wa mutum ya karamta kwalluwar shi ta karamta danyantaka idan ya zama to kwalluwar mutum tana danya ce ba ta iya ɗaukan abubuwa to dole sai yana cin abubuwan da za su sa wannan danyantaka ta ta tabo shi mun gane da kyau irin abubuwan da suke yawaita majina su suke kawa danyantakar kwalluwa idan mutum ya cika yawan kalima kalimi ya ci wancan ya ci wancan ya ci wancan komai ya kawo ya rakita da ƙarshe ya ga shi kuma dubu ne ce yana karatu ma amma baya ganewa ka koya mishi rabin sumuni gobe in ya dawo gurin za ka sake koya mishi kayi kayi da shi ya kace mishi alif ba'un ta'un amma gobe ya zai ce maka alif ta'un ba'un ka rasa yadda za ka yi da shi ba da ka iya kuma ka ce mishi ma na alaji ku rage cin kayan daɗin da ya ce kana bajin cikin shi an gani da ke kowai ne ku lallaba da shi al'arba lahiya na'am
وأما ما يلهي النسيان فالمعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان في أمور الدنيا وكثرة الأشغال والعلائق وكل ما يزيد في علم يورث النسيان البلغم جماعة وكل ما يزيد في البلغم يورث النسيان na'am malam ya ce wa amma ma yurifin nisiyan amma abubuwan da suke gadar da mantuwa abinda idan ya zama ɗalibin ilimi kuma yana shagartuwa da shi zai sa mai ya mance abubuwa da yawa na farko malam ya ce falma'asi ayyuka na sabo suna sawa mutum ya mance abubuwan da ya haddace idan mutum yana so ƙur'anin da ya haddace ya ɓarar da shi shine ya dinga sabo a gan shi a gurin 'yan dara a gan shi a gurin mashaya giya a gan shi a gurin 'yan caca a gan shi a fada ta masu zina a gan shi a guri kaza a gan shi a guri kaza ta in ka shekara biyun ka zo ka kira shi ka ce ka mu karatu ka ce mishi ina ce da Allahu al-Ka'aba ta ce ina daga da Allahu ina ce da Allahu al-Ka'aba ta ce habawa ne ta yi sato ko karka zai na ce da Allah ce da Allah ta namu daga ba ka ce mishi to al-baitul harama shi ne ce al-baitul harama kun ga baki da ya ce albaitul harama wala amina albaitul harama ya ce wani wala to to in dai mutum yana so ya barar da abin da ya haddace ko shi ne ya dinga sabo wa kasratu dhunub da kuma yawan laifuffuka idan mutum ya zamanto ya tara kaya amma ba na alheri ba ya tara laifuffuka da yawa ko wannan suna janyo mishi ya mace abubuwa da yawa shi ma da ya haddace ka haddace ayoyi da yawa amma saboda yawan zunubai sai su tafi mun gane da kyau idan mutum ya tara kaya da yawa to kayan in ba na alheri ba ne to rinjayen na alheri yake shi yasa ba a so mutumin da yake karatun ilimi ya cika yawan surutai saboda yawan surutai din na akwai maganganu da za ka iya faɗa wanda za su iya hallakar da mutum akwai maganganu wanda bawa idan ya faɗe su baya ma lissafin da cewa laifi ne amma kuma an rubuta mai katafaren laifi a ciki ba a so mutum ya cika zaman titi da sauransu saboda zaman titi yana janyowa kalle-kalle wannan kalle-kallen zai sa ka cika idanka da ganin kura ka zo ka kasa ganin gaskiya din in gane da kyau wal humum sannan kuma hakanan yawan damuwoyi mutum ya dinga damuwa fi umurin duniya akan al'amura na duniya wannan su ma tana sa mutum ya zamanto ya ya manta waɗansu ayoyi da ya haddace da waɗansu hadisai kenan za a gan shi daɗe tare kuke da shi kuke karatu lokaci lokaci yana zama kuma in yi karatu karatun shi mai kyau ne tsaf karatun shi amma ka ji an cewa da ya tafi arewa ina ba na tilawa shi ta tafi da ya tafi arewa nan ko ita gusum ta an gane da kyau wani za ka cewa wallahi yana da talawa mai kyau yana talawa mai kyau lokacin da kuka saba da shi ya fi kowa a cikin ku talawa mai kyau amma saboda alhumum damuwoyi na duniya so yake a ce ya gina gida ya sa kan shi lokacin da bai dace ba so ake so yake ce ya yi aure so yake a ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza damuwa kaza in ka taro shi dama ya yi tabu na me yake damu kawai ka ce wa ce wallahi ga abokina ya yi armi yanzu ga wani armi ya sayo mu gaba jika sha biyar biyar muke haɗa jika ta ɗaya yanzu ita ma ko kari bin yi ba me ya ga ta wannan damuwa ya gaba ke da sa wani sabuni na latu da wunna wani lokacin ya tafi can yi wasu dama ba yau ba ta tafi ta yi wasu dama ana shiga yin wannan rikicin wani ta yi wata jimawa a ruwa ke da daya ba wuta ba yuzi kana dan wannan in dai kana dan jin larabci da da dama dama amma yau zai tsawara gara gara na wa in gane wa in gane ko da wannan kaza zai ga al'humu suna shigowa shikenan su yusi su suke wala huta da ba in ta in ta bare wacce ta cire wacce ta cire da karshe ya zama to ita ma wata ta ta maka wata kala yanzu ya kuma haika fara tsamatsa ne in aka zo ana karatu in aka ganka a guri to an zo wajen wakalar ladina an kama khudwa shi kenan in ka zo ka tsaya ka ce to duk wanda ya tsaya ta yi wasa fa wakalar ladina dai mata ne bace shi zai kama ka zo ka an san ka wajen su suratu yusufa kana kama su kala ka'ilu nuna ta katuru yusufa irin gurare dai masu dan daɗi daɗi kuma ya an gangaro nasu kuluhiya ga zuwa kama saboda shi ma dai an yi karatu ne tun a yarinta amma ka ga mutum ya haddace alkur'ani kakam ya shekara saba'in shekara tamanin da karatun shi na alkur'ani to Allah ka tsara mishi ka san wannan mutumin bai barar da haddashi ba wajen abin da ya shafi damuwoyi na duniya damuwa ta duniya duk wanda ya sa kan shi ciki zai barar mai da abubuwa da yawa wal ahzanu hakanan kuma bakkan ciki fi umurin duniya na al'amurra na duniya suna sawa mutum ya manta abubuwan da ya haddace yanzu idan ya zamanto a kullum in ka ga bacin ran mutum akan wani kayan duniya ne in ka gan shi yana faɗa yana zage-zage ce wallahi wahala ne fa cika ta biyu ya hana ni yanzu da ya ba da jika biyu na kaza kaza kaza ba za ka taɓa ba ganin ran shi a bace ka tambaye shi ya ce wallahi ɗazin da na je ni wala masallaci na tarar halayen sallar azumar kawai na damu shi ne yanzu ni kaɗai ne sallata wallahi har yanzu zuciya ta har fatfat take kamar an wani da shi wannan za ta sa mutum ya zama to ya haddashi tana ƙara tabbata ne damuwa da ɓacin rai saboda al'amari na lahira wannan yana sa wa hadda ta ƙara zama amma damuwa da ɓacin rai game da al'amarin duniya yana ɓarar da harda wanda za ga yana kazara-kazara so yake kawai sai ya yi kuɗi wallahi ko in ka san shi da da hadda mai kyau ɗari bisa ɗari in ya kama nisu guda ba cin gyaran shi ko ɗaya to yanzu kaɗan kyautata mai zato ka ce da an ci gyaran shi biyu zuwa uku amma wallahi wani nusu in ya kama sai ka yi mamakin shi wani ne ke karatu haka ya raka mishi darasu wani za ga cewa wai saboda waɗannan a shiga ɗin ne da suka zo sai ya tara duniya wacce da motar ta zo in kun zama kullum a fada zancen ya za a yi kuɗi ne ake shi yanzu fadar da ya san mata almajirai ce wanda kansu bai waye ba kan harkar duniya ba san ba ya canji nawa yake yau da nawa mawa kwana da kaza da kaza ba a zama irin wannan fadar fadar da zai zo a yi ta karatu alkurani shi gani yake wani allah ka taimaka muku da kayan shayi amma shi yanzu ya zauna a cikin ku ya fice ku yanzu to sai ga cikin dan lokaci kankane in yanzu ya zauna a cikin naku kuma kun rena shi kuna mangaren shi saboda yana da kuɗi amma shi kuma yana mangaren ku saboda tilawar ku tana nan bata bar ba ya tallaba muku da wata jika biyar ko kuma ku tallaba mishi da shawarwari da sauransu na'am wa kasratul ashghal haka nan kuma yawan shagulgulla yawan shagulgulla na babu jera babu saba wannan suna sawa mutum haddashi ta tafi da kowane lokaci ka ce abokin kawa ne kuna da sabga a gari kaza kuna da sabga a unguwa kaza kuna da kaza da kaza da sauransu wannan yawan shagulgulla din nan ko ka ce wane ya kiraye ka ya ce ka je ka mishi minit wane ya kiraye ka ya ce ka je ka yi kaza wane ya kira shi yasa wannan yawan salula din nan da ta zo ko kana zaune a ƙarshen gari za a kira ka amira ka tsakiyar gari bayan da ka iya kuma tsakiyar garin za ka koma kana zaune a tsakiyar gari za a kira ka a hudu ka gari bayan gari da sauransu ta yawan al'ashigal wal ala'iq da yawan alaƙoƙi sun ya zama to kawai ya ce da wani ma muna da alaƙa da wancan ma muna da alaƙa da wani ko kawai ya sa wa kanshi abin da bai dace ba ala'iq mune rataye-rataye a ce in wani yana sabga kai ko ba shi bane mai sabga inda ya gaya maka dole sai ya ganka ka sa kanka wannan muna da alaka ai da su yanzu in aka ce ban tafi wannan gurin ba a ganna ba ta za a yi ba lafiya ba yau kai ne ka sa a kanka haka ne ba zai jira in ka je ka ko damuwa ma ba zai bada kai da ka zo wallahi ka je ka maka raka neman kujerar da zaka zauna kai haka bane in ka takura kanka akan abubuwan da bai dace ba sai ka je ka biya kai ka ga mai alaka ne kuma sai ka je ka ganka a tsaye kana kai ka kanka na su yau babu plus kin ka kai a ci a lissafin da aka yi kai dama cikon banci ne in ka zo fari la alhamdu in baka zo ba yin ba yin lissafi da kai akwai wanda aka yi tsammanin za su zo din kuma an tanada musu kujeru amma kai da ka zo da kai da jama'a ta ka duka ne ka ce wannan shi ya zauna akan dama ka dan ni dabara dai da kuka zo wani da moto ka ce ku biyu ku zauna akan wannan moto din an sa jaka biyu kai kuma kana ta kai kawo in ka je wacar fada da kuma gaisa ya shayin ya dahu ka zo wacar ka zo wacar a ba yaushe wannan zai za a cikin yawace yawace na kama rana tana bin karatun na ka ya tafi su muni ko su muni wata ran kana mai shi kana shan wahala na'am ya ce wa kullu ma ya zuru filabalgami yuri sun lisiyana dukkan abin da kuma yake kara wa mutum majina shi kuma yana gada wa mutum mantuwa mun gane da kyau duk abin da idan ka ci shi zai kara maka majina to shi kuma wannan abin zai gadar maka da mantuwa na'am
وقد ذكرنا أنه لا ينبغي للعاقل أن يهتم بأمر الدنيا لأنه يضر ولا ينفع وهموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة في القلب وهموم الآخرة لا تخلو عن النور في القلب ويظهر أثره في الصلاة shikenan malam yace wa qad zakarna hakika mun ambata a baya annahu la yanbaghi lil aqil hakika bai dace ba ga mai hankali an ya hatamma da amrin duniya ya dinga damuwa ga al'amari na duniya mai hankali kada ya damu saboda wani al'amari na duniya ya kuce mishi da annahu ya duru saboda damuwa saboda wani al'amari na duniya wanda yana cutar da kai ne wala yanfa'u ba wani amfani da zai kawo maka saboda in ka damu abinda Allah ya kaddara ne zaka samu abinda Allah bai kaddara zaka same shi ba damuwarka ba za ta sa ka samu wannan abun ba ka ƙari iya damuwa da wani tagominka da sauransu ba za ka janyo wa kanka abinda Allah bai baka ba abinda Allah ya yanka maka za ka samu tun kana cikin mahaifiyarka rashin damuwarka ko damuwarka ba za ta sa a ƙara maka ba wa humumud duniya damuwoyi na duniya gabaki ɗayansu la ta khulu an zulmati fil qalbi ba sa wafanta daga duhu a cikin zuciya suna saka wa mutum dunhu ne a zuciya shi a kullum in dai mutum zai sa kanshi cikin damuwa ko zai jefa kanshi cikin damuwa yanzu wannan damuwar in Allah ya haɗa mutum da aboki wanda yake lalatacce zai ce kai wannan damuwar da kake ciki kullum kana cikin dagumi da sauransu ka dinga dan tsokar taba kara ɗaya ko biyu wanda zai zai ka sha ka ji ka wasai haka tunanin komai ce wai Allah aboci ya ce wallahi to ce mutum ba shi ne zama su kake gani ne duniyar ma gaba ce na yi watsi da ita shi ko shi ka gaba ba ta amma a rika ce ba ka yi watsi da ita to in mutum ya zama to yaro da shi gani ya ce ko yana ce mu je muka gani ya shiga cewa ne yana jirgin in muna sha wani ya shigo ce a'a ya wace barin gidan a kule ya je shi ya rihe gidan ya bashi kwaɗan ya riki ya ce ga kila amshi riki ya bashi ya zuki kara guda shi nan ya hoto ya ce wallahi ku jiya da na sha jina ne daɗi na ji wasu wani wannan guda ga baki ɗaya na man cewa ina abubuwan da sauransu na ce kai da na gaya maka ana na ana na wataran kara biyu zai zuba wataran in ya ce mishi kai wani na sha abun nan hoyo ban ji ba tunanin da nake ya ragu ya ce mishi a'a ga yanzu kai matakin ka ya kai a ce kana dan budewa kwalba kana dan zuga kaɗan ce mene ya ce kaɗan taɓa giya kaɗan ta ba wani da hankali na da kuma ya ce to in ka sha ta wani za ka je ka wasai duk waɗansu tunani tun ka za ka yi kafa kowa hankali ma shi gane ya ba shi dan taɓa kaɗan har ya zama to da abin shi yana yi a boye har jama'a ta gane duhu kenan kalla ban rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna damuwa ta duniya abin da ta jehu mutum ciki shine da karshe zai zama to ya halaka wa humumul akhirati damuwa ta lahira ko damuwoyi na lahira abin da ya shafi mutum in ka ganshi yana tagume ce wallahi wani kawai tsayuwa ta ce a gaban Allah nake tunawa hai bari da in yi sallah tana fila raka biyu da in roki Allah ya sauƙaƙa mu ita kaga wannan zai yi zai kara wa kanshi lada damuwa ta lahira ita kuma la ta khalu ba ta wafanta anin nuri fil kalbi daga sanya haske a cikin zuciya a kullum duk mutumin da ya zamanto in ka ganshi a zaune kawai abin da yake tunawa lahira wannan kabarin kwancin wannan na kabari dole sai an yi shi Allah ka mana sauke shi wannan zai iya hana shi barci da dare ya tashi ya ce Allah ya sauƙaƙa mai kwanciyar kabari zai iya hana shi barci da dare ya tashi ce Allah tsayuwar da zan yi a gaban ka Allah ka bani ikon cin nasara na sauran su ya ta gaya wa Allah kaga wannan zai sa kullum zuciyar shi ta dinga haske irin waɗansu hasada da kyashi da keta kaga din ya huda su daga cikin ran shi saboda sun ina ma duniya take duniya kalilan ne kayan duniya da abin da yake cikin ta duka dauda ne abin da yake wajen Allah yana da yawa kuma dan Allah ake to mutum mai hankali shine wanda zai yi abu damuwar shi ya zamanto ta lahira ce ba wai ta duniya ba mun gane da kyau wa yazharu atharuhu fi salati to tasirin gurbin cewa lallewa na damuwar da yake damuwar lahira ce ba damuwar duniya ba ce tana bayyana a cikin sallah za a ga cewa mutumin da damuwar shi a lahira take ko za a ga yadda yake sallah a nutse inda yake sallah irin sallah ta wanda yake mai ban kwana haka matsala salama ce salli salata muwaddi'i ka yi sallah irin sallah ta mutumin da yake ban kwana sallah ta mai ban kwana ne aka za ka ce maka wannan sallah ta la'asar da ka yi ta fa sai dai kuma sai dai kuma a yi hakuri da kai da yin sallah dai ta farilla a duniya kawai shi kenan kenan sai ka daidaita ka yi to yana ga mutum inda mutum bai taɓa bai minti goma a cikin sallar na ko wala zai iya awa goma saboda shi ya za an ce mishi ne daga wannan ya ƙare yanzu shi kenan kawai ina sallamewa shi kenan to za ga cewa ya tsaya ya yi mai ya tsaya ya yi kayan shi mai kyau ya ce Allah dan kai ne ki Allah ka gafarta mu Allah kai kaza kai kaza kai kaza zai za yi ta sai ba zai faca faca ba to ana ganewa wannan lalle damuwar shi ta lahira ce ba ta duniya ba ce wajen yin sallah wanda damuwarsu a duniya take a wajen sallah din ma za a gane cewa lallai wannan sun sa duniya gabansu ya rufe shago minci goma da zai je ya sallah in ya je shi shi neman masallacin da za a yi minci uku yake yanzu masallacin da za a minci uku inda daga nan zai iya zuwa bakin tasha ko ya zama wannan masallacin shine rumbu kai tsaye daga lokacin zai kulmi saura minti biyu ya buga mutum shi a can zai tsalla wata jira a yi raka ɗaya zai je ana iya komo ya zauna kuma ya buɗe shago saboda ya san limamin unguwar su minti sha biyar yake minti goma yake da sauransu ke kai wucen muke zuwa mai sallar ko inda a ce cikin za a maida ta minti goma ko wala ba zai ta ba tafiyar da yake ta can ba dan Allah bane kawai dan ya san can da wuri ake yi kuma ana kariya da wuri shi yasa ana yin ta minti biyu minti uku sallah ta kare to kaga wannan lalle humumul duniya yake ba humumul akhira ba na'am
وهم الدنيا يمنعه عن الخير وهم الآخرة يحمله عليه والاشتغال بالصلاة على الخشوع وتحصيل العلم ينفي الهم والحزن كما قال الشيخ الإمام نصر بن حسن المرغيناني في كثيرة له ائتني نصر بن حسن بكل علم يختزن ذاك الذي ينفي الحزن وغيره لا يؤتمن نعم وهم الدنيا damuwa ta duniya yamna'uhu an alkhair yana hana mutum game da yin aiki na alkhairi damuwa ta duniya in mutum ya zama to damuwar duniya ce a zuciyar shi ko ita ta mamaye zuciyar shi to tana hana shi yin alkhairi sai ga cewa gashi nan da dukiya amma ya siyi hili hili daya a gina masallaci bai iya ba iya ce zai siya a gina masallaci ɗari wallahi yana da dukiyar da zai iya amma saboda shi yanzu damuwar shi akwai wani abokin kasuwancin mu ya shi ni kudi sai nake kamo shi duk wanda dukiyar da ya tara baya gani ta wannan wani yake gani damuwar shi yanzu ya yi lissafi ya yi kalkili sau yake a ce daga baɗi daga nan kan baɗi iya abin da zai samu a riba a wannan shekarar miliyan ɗari biyu yanzu to yanzu in ka ce mishi a cikin miliyan ɗari biyu wannan ku ya hudda miliyan uku a aikin Allah da kuma ɗari biyu ba uku ba zai yadda ba isa haka ma yake ce lauka na libni adama wadiya ne min malin lafta ga salisan wala ya mula jawfa bin adama illa turabu wa tubu lahu ala man taba dan adam haka yake yau in kana da kuɗi to san dukiya ta fi karuwa a cikin zuciyarka wanda ba shi da shi ya fi sauƙin lamari sama da kai wani buhulatani ne a zo shi da shanu da sauransu yana roƙon Allah Allah ya kawo mai ciniki da sauransu sai wani zo ta ce Allah ka bani jika goma ce da da da da ya wuto jika goma ba je kalmar ba mishi hankali cikin kalimar ne to ga ne Allah ya mishi adda shi kai ne je kalmar ba mishi hankali ne ke na bukata ka ba mai abin je ka to kaga aikin alheri damuwa ta duniya tana hana mutum aiki na alheri duk mutumin da ga cewa yana aikin alheri ko ba damuwar duniya ba ce a gaban shi ba san ya tara ba ne a gaban shi abin da yake gaban shi ita ce lahira ita ke gaban shi wa hammul akhirati yuhmiluhu alaihi damuwa ta lahira ita kuma tana dora mutum akan yin aiki na alheri duk mutumin da za a ga cewa ya cika yin aiki na alkhairi shine gina masallaci shine gina makaranta shine haka forajejjika guraren da ya dace a ce an yi shine tallabawa marayu shine tallabawa miskinai shine gidan yari shine guri kaza shine guri kaza ko ina kuma yana yi ba dan mutane su ce yana yi ba yana yi ne dan mahalicin shi to lalle wannan baya kallon abin da ya mallaka ba na gaban shi bai yake kallo a na ƙasa da shi yake lekawa to wannan sai ya zama to damuwar shi ta lahira ce ba ta duniya ba na'am والاشتغال بالصلاة على الخشوع shagaltuwa da yin sallah akan kiyayewa dokoki na Allah da tsoron Allah a cikin wannan zuciya mutum ya yi ta a nitse ba faca-faca ba wata hasilu da ilimi da kuma tabbatar da ilimi kaga mutum yana kokari wajen neman ilimi yin hamma yana korewa damuwa walhuzna da kuma bacin rai duk wata damuwa ta duniya da bacin rai da bakin ciki da damuwa ga baki daya tana tafiya inda mutum yana karatun ilimi annan kuma yana yin sallah a nutse ba faca-faca ba kama ƙala shekul imam nasir ibn al-hassan al-marginani fi qasidatin lahu kamar yanda dattijo shugaba nasir dan hassan al-marginani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa fi qasidatin lahu a cikin wata qasidarsa اعتني نصر بن حسن بكل علم يخدزا ذاك الذي يمشي الحسن وغيره لا يؤتمن yace nasr ibn hasan yace ya kai nasaru dan hasan i'tani ka dinga kula bi kulli ilmin yukhdaz haka ne bi kulli ilmin da dukkan ilimin da ya zamanto yukhtazan ana haddace shi to ka dinga neman agaji wajen yin karatu a wajen malamai da kuma abokanan karatunka saboda haddacewa wannan ilimin da ka karanta za kallabiyan filhazan wannan ilimi wanda ake haddacewa wanda aka koyo shi daga wajen malamai da kuma wajen abokanan karatu shine wanda yake korewa damuwa da bakin ciki idan kana neman abin da zai kore maka damuwa da bakin ciki ko shine karatu wannan in ka zo ka kana karatu za a ga cewa wanda Allah ta'ala na face shi da shirya karatun alkur'ani idan ya dako jin daɗin karatun alkur'ani in yana rera shi kawai sai ya sa ma ya manta da waɗansu al'amura na duniya ya manta da shi ba shi da jika ma a sha a ajiyu ya manta da cewa shi bai mallaki komai a gida ba amma saboda karatun nan daɗin shi da sauransu za a gan shi garau in kuka haɗu da shi kaga har kuna taɓawa ba shi da ko biya a jihun shi amma saboda ya yi karatun alkur'ani ya ji daɗin abin sai ga ya mafi ka kama jiki wa ghairuhu la yu'taman wato waninsa wato wani ilimi ba a amincewa mutum cewa zai kore mai damuwa da bakin ciki duk wani abin da mutum zai sha saboda ya kore wa kanshi damuwa da bacin rai to lalle ba garantin hakanan din abin da kake da garanti a kan shi na cewa zai kore maka damuwa da bakin ciki da bacin rai shine dai ilimi idan kana karatu wannan shi zai sa damuwarka da bakin ciki da bacin rai din su tafi amma a baka wani abu ka kurba har gobe in ka bukata ba ka kurba wannan zai kurbata maka rayuwa ne na'am
وقال الشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر بن محمد المسيحي في أمي ولد له سلام على من تيمتني بظرفها ولمعة خديها ولمحة ظرفها سابتني وأصبتني فتاة مليحة تحيرت الأوهام في كل وسطها فقلت ذليني وعذرني فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها ولي في طلب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها نعم وقال الشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر بن محمد النسفي في أم ولد له babban malami shugaba mai girma tuburaran addini shine umar dan muhammad annasafi allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa fi ummi waladin lahu a cikin haƙƙin wata ummu waladarsa ummu walada ita ce baiwa da mutum ya tafi kasuwa ya siyo kuma sai ya kusance ta ta ɗauki ciki idan ta haifa mai yaro ta zama ummu waladarsa da da aka ce ya faɗi ya rasu wannan baiwa ɗin ta zama ya mun gane da kyau ta zama ya wannan ita ce ake ce da ita ummu walada za mu tarra ta cikin littattafanmu na fiƙihun Allah da cikin malikiya akwai littafin risala ya yi bayani mai yawa a cikinta sannan kuma a cikin littafin a kafin mu je ma risala isiya za mu tarra haka cikin littafin da sauran dai littattafai na malikiya wannan ita ce ummu walada yake cewa salamun alaman tayyamatni bi zarfiha walam ati khaddaiha walam hati zarfiha sabatni wa asbatni fatatun malihatun tahayyaratil awham fi kunhi wasfiha فقلت ذريني وعذريني فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغاليات وعرفها يتي سلام سلاما سلاما shine salamu aminci aminci ba ni ba ke alaman tayyan alaman tayyan akan matar da ya zamanto ta bautar da ni bi zarfiha da gwanancewarta da kwarewarta wajen zance tayyam shine tayyama fulanun fulanan wato abba da fulanun fulana wane ya mai da wane bawan shi an gane ku yani ce ibrahim yake cewa da mutayyamu da mutayyamu wannan baitin da yake zawa da mutayyamu mutayyamu na na na ne yawwa abal kalbu illa an ya kuna mutayyama yawwa la abal kalbu illa an ya kuna mutayyama wato zuciyarsa ta ƙi komai da komai face dai ta zamanto zuciya ce mai biyayya sau da ƙafa ga farin jakada ajiyar da shi ya faɗa wato zuciyarsa zuciya ce wanda ba wani abin da take so ta karkace wa komai in banda ta zamanto mai biyayya sau da kafa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ko ya yake cewa abul kalbi illa an yakuna mutayyaman bi zikri mini a a yawa halifa garamin bin nabi muhayyama kai wannan kuje ku kawo yawa salamun ala man tayyan bi zarfiha walam ati khaddaiha walam ati khaddaiha da kuma kyalkyalin kundukukokinta su ne kumatinta walam hati tsarfiha da kuma waiƙawal idanta irin harara irin kallo na mata wanda yake dokewa hankali wani za ga in mata ce ta mushi wani kallo shi kenan ta tafi da hankali wani kai wannan yanzu jaraba ce ce wallahi ce ni kawai wannan kallon nata yake burge ni an gane ko shi ne lamha illa ka lamhil basari aw huwa aqrab to yace sabatni wa asbatni fatatun malihatun yace fatatun malihatun wato matashiya wanda take kyakkyawa sabatini ta ribace ni ta maida ni fursuna a wajenta wa asbatini sannan kuma ta karkatar da hankali na zuwa gare ta wannan baiwa tashi wato a kullum kawai baiwa tashi kawai ita yake tunawa ya ce to yanzu salaman salama na rabu da ke ki shafa min lafiya kin bautar da ni da gwanancewarki da kwarewarki wajen iya zanci ta za ga cewa wata matar Allah ya ba ta iya zanci ta san kala jiki yadda za ta ja akalar raga mulmujinta saboda zance wanda suke tafsasa masu daɗi masu sanyaya zuciya baitin haka nan kuma kumcinta jajaye ne ba bakar mace ce bace malam ba yana kushe a bakar mace ba kumcinta suna da kyawu sannan kuma wajen ganinta ganinta ma irin ganin da ake so ne ta iya kallo ba kallon da za ta hurkita miji ba kallon da za ta ɗauke hankalin shi gane ko akwai kallon da in mace ta wa mijinta za ta iya sa shi ma ya ki huta cin kina muna ina kare huta da game na da matan titi ya ce to wannan fatatun malihatun budurwa wanda take kyakkyawa maliha ma'ana hasana kenan fatatun shabatun hasanatun budurwa wanda take kyakkyawa sabatin tariba ce ma'ana sirtu asirar laha na zamanto fursuna ne nata wa asbatni sannan kuma ta karkatar da hankali na zuwa gare ta an gane ko ma'ana miltu ilaiha na karkata zuwa gare ta wanda ta hayyaratil awhamu fi kunihi wasfiha wanda al'auham sake-sake na zuciya ta hayyarata sun imauta fi kunihi wasfiha cikin hakikanin siffar ita wannan mata ce in siffanta maka ita ma ce ba zan iya ba wani ne ya ce yadda yarinyar shi take da kyau a haka ya ce in aka ɗauke ta a hoto ba ta yi kyau sai ya ce ko hoto za a iya kamo a kyawanta to shi ne ta hanyar auhamu sake-sake na zuciya sun mota fi kunhi wasfiha cikin haƙiƙanin siffar ita wannan mata wanda take kyakkyawa ce da na ga aka fakultu sai na ce da ita zarini na ce wance ki shafa min lafiya shine zarini ana kuturki ne ki shafa min lafiya wa'azuri ni ki amshi uzuri na ki yi min uzuri fa inna ni haƙiƙa ni shugiftu bi tahsilil ulumi wa kashfiha an cika zuciyata da san tabbatar da ulum muka na addini da kuma yayewa abubuwan da suke rufaffu ne a gare ni wato shugiftu an cika zuciyata da san shine shugifa kada shagafa ha hubba wato santa ya mamaye zuciya shi gane ku shine a shagaf lamanto ka ji kawai ba wani abin da kake gani sai wanci irin mawaƙa ɗin nan za ga cewa in suna magana wani za ka ji ya ce shi ba wai ya gaba masoyiyar shi unguwar da masoyiyar shi ma take ciki in ya zo shi gani yake tana haske unguwar in gane ku ya mana a uƙabbilu darjidar wa darjidar wa ma hubu diyari shagafna kalbi walakin hubu man sakanar diyara ya ce in zo ne in tsaya a nan in kallaci wannan gidan in kare mishi kallo in kallaci wancan in kare mishi ya ce ba wai gidajen bane suka san su bane ya shagaltar da zuciyata suka cika a cikin zuciyata a san wanda suke cikin gidan ce maso yin shi da ta zauna a gidan shi yasa kawai in ya zo baya iya hucewa wannan gurin wali fi tilabil ilmi wal eh wani musau ya kuka ce آتوا ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها إيه أنت بوسكو يتوسها بوي yace wali ginan yace ni ina da kwai wadata na wadatu an gina ilghaniyati daga waƙoƙin nan na zabiyoyi wa arfiha da kuma tashin ƙanshinsu na wadata daga waƙoƙinsu da kuma tashin ƙanshinsu fi tsilabil ilimi a cikin neman ilimi wal fadli da kuma neman fadala ta Allah subhanahu wa ta'ala wattuka da kuma kiyayewa dokoki na Allah a to wannan za ga cewa wani ya ce shi idan ya samu kanshi yana jin waka haka ji kawai wasa yake shi wani ya kunna waka ana ji kawai wasa yake shi kawai na sallah ya ji ba kunna waka ya ce kaya ba Allah da aka yi mutuwa amma ya ce kai abdu bola ya iya waka wallahi la haula wala quwwata kaji ya ce kai fati ne jar musiba ce wai ka ji waka ta taka za ku ni nan da na sa ta kawai in ta kare ma mai mito ta kawai yana cin cikin wasai to shi wannan malami ya ce to ni neman ilimi da neman farala ta Allah da kiyayewa dokoki na Allah sun wadatar da ni game da abin da ya shafi waƙoƙi na zabiyoyi idan aka ce alazaniyat su ne zabiyoyi wanda suka kware wajen waƙa da kuma tashin ƙanshinsu aruf shine atlib wato ƙanshinsu tashin ƙanshinsu na'am
أما أسباب النسيان العلم فأكل الكزبرة الرطبة وأكل التفاح الحامض والنظر إلى المسلوب وجراءة لون القبور والمرور بين إطال الجمال وإلقاء القمل الحي على الأرض والحجامة على النقرة القفا على نقرة
على نقرة القفا كلها تورث النسيان كلها كلها كلها تورث النسيان amma asbabu nisyanil ilmi amma sabubba wanda suke sanya mutum ya manta ilimin da ya koya kayi karatu amma kuma ka mance fa akal kuzbarati ar-radba cin kuzbara danya ban san sunanta da Hausa ba kuzbara wani abinci ne wanda ana samun shi wajen su turki din nan suna ce mai ko da da yaran su na na na, tu- na, na turki suna ce ko konalank ko wani abu makamancin haka konalank ko wani abu makamancin haka mun gane da kyau to alkuzbara ban san sunanta da da Hausa ba wa aklu tuffahil hamidi da kuma cin tuffa wanda take mai yami tuffa wanda take mai tsami wanda take da cirmi wannan yana sawa mutum ya manta abubuwa mun san ai mun san tuffa ko yawwa to mutum ya dinga cin mai tarmi wannan tana sawa abubuwan da ya haddace ya dinga manta su mun gane da kyau wannan sababi ne daga cikin sabuba na manta ilimi kenan wan nazaru ila al maslubi sannan kuma hakanan kallon wanda ya cancanci a tsire shi mutumin da ya aikata wata ta'asa kuma shugaba na musulmi ya bada wardikin aje a tsire shi a mai wato a tsire shi mun san da ake tsire to eh to da waqad anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'ina ko wato tsirewa shine ayi tarakuna guda hudu idan aka yi turke guda hudu a kowane a wannan bangaren a ɗar mahallin mutum a wannan a ɗar mahallin mutum sannan kuma a ɗaya a ɗar makawashi a ɗaya a ɗar makawashi ɗaya a tsire shi a bar shi kawai irin kamar tsire da ake mishi buɗe shin nan ya sha wuta ko to haka shi ma ake wa mutum to mutum ya ji yawwa yawwa yawwara yanda ake wa rago yanda ake wa rago to haka ake wa mutum to amma ba wai ka je ka kallace yadda ake wa raguna ba yake magana in za a wa mutane za a ba irin wannan dokokin a irin wannan yankuna Mm, to amma doka ce ta Allah inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi kamar yadda aya ta cikin suratul ma'ida ta yi bayani wa qira'atu lawhil qubur sannan kuma da karanta allallika na makabarta gane da kyau irin mutum irin sabon koyon faransai kana ko ina ka shiga ka ga abu kaɗan kai karanta ko ina ka shiga yanzu akwai yanzu ka je ka birni za a ga cewa an rubuta wannan kabarin sarki wani ne ko kabarin malam wani ne ko kabarin mushe wani ne ko kabarin alhaji wani ne ya rasu kaza da kaza da kaza za ga wani kawai shi in ya shiga makabarta kawai irin wannan in ya tsinka wani allah allah sai ya je shi ya gani to wannan shi ne ashe kabarin wani gashi nan alhaji wani na gari kaza ya rasu kaza da kaza to zai wa shekara takwas da za da yan watanni kaza to wannan yana sa wa mutum ya mace karatun da ya koyi in ka je makabarta ba ta ka kai wannan tseguma tseguma wannan kawai in addu'a za ka wa yan makabarta ka musu addu'a amma zancen ka je ka ce eh ka karanta wancan makabarta kabarin wani ne wancan da wancan da wancan wannan duka yana janyowa wato mantuwa walmururu bai na ƙiɓaril jimali da kuma hucewa tsakankanin akaloli na raƙumma an gane da kyau irin idan raƙum ya daga kan shi mutum ya ce ya huce ta wannan gura wannan shi ma yana sa in ka kai ce za ka wuce ya je can kuma ka yi ka shiga uku saboda irin wannan wuce ta waɗanda suke da wauta ne idan mutum yana da kai wauta ya za a kace ka wuce ta wannan gurin raƙumi tab zai iya tafko ka ya ce ya kama kan kuma lau kuma ya yi ta kokowa da shi kanka a cikin baki shi kuma karsa yadda za ka yi da hannu za ka ce ka tafko shi ya wannan koko ya za a yi to irin waɗannan duka suna janyo wa mantuwa sannan kuma wa ilqa'ul qamali alhayy al ardi da kuma idan mutum ya zama to Allah ya jarrabe shi da kwalkwata yana da kai kwalkwata imma saboda tara dauda da yake a lokacin yana kolantaka a lokacin yana albajiri baya wanka sai a kusan kwana sha hudu sai kwana sha hudu bai wanka ba a lokacin zahi kwalkwata din ta bi ta addabe shi ya tara su ma akan shi to in ya hudo ta yaga tana da ke yadda ta ya yadda kwalkwata da rai a ƙas wannan yana janyowa manta karatu saboda kana yadda ta ko ba kashe ta ba wani za ta je ta hau yake na wani mai wankan inda yana tara su ma kawai sai ga kwalkwata ta shige shi kuma ta mai diya a kan shi ya zama a ce tuwa ne shi wanka yake yi kuma ya ce wallahi kawai matsala ce aka samu wani da muke zama fada ɗaya da shi kawai da nan daga iya haka ya haka ya haka kawai zubdo su suna zama kas baya kashe su to zai zama to tun da ya goga wata matsala ko wani matsala sai shi kuma Allah ta'ala don kufar da basirar shi wal hijamatu ala nuqrati da qafa sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke gadar da mantuwa shine yin kaho a kulmi na keya a wannan guri kawai mutum ya ce a mishi kaho a nan mala ya ce kullu ha turisun nisiyan dukkaninsu suna gadar da mantuwa waɗannan dukkaninsu abubuwa ne wanda suke gadar da mantuwa ga wanda ya zamanto yana yin su wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika